أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبعد ومسلمين نائما سلم إلى التعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta juma'a wanda ta yi daidai da sha tara ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da hudu a watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirinmu da muka saba a ƙarshen surar ta zaɓin mutum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم idan kuka ranta wa Allah rance mai kyau Allah zai ninne kamu wato mun taso daga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a yake magana akan man yuka shafa nafsi wa ulaika hum muflihun an yi magana cewa a rijin fati shine mafi alheri ga rawukan wanda aka kare shi daga rowan siyarwa ko in fati waɗannan su ne waɗanda suka rabbanta a rayuwar to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna in faɗin nan da za ka yi kar ka ɗauka kamar abin da ka bayar ya tafi haka kawai rance ne ka ba wa Allah subhanahu wata'ala wanda zai ninninka maka a ranar kiyama kuma shi rancen Allah na da daɗi a nan duniya yau a tsama arziki ya tsara maka albarka a cikinsa ya kuma kare maka arzikinka daga bala'i kuma ya rubuta maka lada in ka je lahira a baka goma abin da ka bayar mafi kasawan abin da za a baka har rancen duniya in kai rance iya abin da ka ranta ka bayar rance shi za a mayar maka amma na Allah subhanahu wa ta'ala alheransa na da yawa security ne ga dukiyarka a duniya buɗi ne gare ta magaji kana da kyakkyawan ambato wajen bayan Allah gashi kuma ka je lahira a baka ninkin abin da ka bayar goma har zuwa a ninka maka ɗari bakwai duk daidai gwargwadon iya niyyarka da kuma iya yanayin da ka ba da abu Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuka ba wa Allah rance ƙarfin hasana rance mai kyau yudha'ifu lakum zai ninninka muku wannan rancen kamar yadda muka faɗa min al-asharati ila sau'i mi'atin tun daga biya ka da goma har zuwa ya baka ninki sau ɗari bakwai ila asfara min zalika har zuwa sama da haka والقرض سماه قرضا لتحقق للتحقق بالجزاء Allah ya kira abin rance ne ba wai don abin rance ɗin ba ne a'a Allah ya kira kirance ne don ya tabbatar maka zai saka maka tunda shi abin da ka karɓa rance dole kana biyansa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan kyauta da sunan rance dan kai kai ne bayarwa ka tabbatar a ranka abu ne wanda za a biya ka san dai Allah ya ce inna Allah la yukhlifu mi'ad Allah ba ya saba alƙawari to sai ka ji Allah ya ce wannan abu rance ne sai ka tabbatar za a biya kai ya zo a cikin hadisi kamar yadda wato ibn maja ya fitar a cikin sunan dinsa daga anas dan malik ala yake kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa wato mutane da yawa suna ganin kamar wai da rance kan da kyauta wanne ne ya ji lada ne wanne ne mutane suke ganin filada da ka ba da rance da ka ba da kyauta wanne ne za ka fi samun lada a wurin Allah su ba da mutane ina ganin a tunanin mu to mala ya rance amma a tunanin mafi yawancin mutane suna ganin kyauta ne ko saboda wannan karila ka bayar ne shi kenan ko wanda ya ba da rance kuma yana ganin za a biya shi ko to abinda muke tunani akasin haka ne da yawa wanda ake ba karance suna ganin kamar ba wani gwanin ta aka musu batun da jiya za su ko shi ma wanda ya ba da rance yana ganin ba wani kokari ya yi ba tun da jiyan su za a yi to wannan hadisi yake warware mana wannan muskila din ibnu majah ya rawaito a cikin sunan ɗinsa daga anas dan malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يعني ra'aytu laylata udriyati na gani a daren da aka yi isra'i da niran daren da aka yi isra'i a can a sama na ga alabadin jannati an rubuta a kan kofar aljanna na ga wani makatuban wani abin da aka rubuta as-sadaqatu bi ashri amsalha aka rubuta cewa sadaka za a baka goman ladanta goman kamanta za a biya walƙarfu bi samaniyata ashara rance kuma za a baka lada ninkin abin da ka bayar rance goma sha takwas wanne ne ke nan yawa in ka ba da rance za a baka ninkin abin da ka bayar goma sha takwas idan ka ba da sadaka za a baka ninkinsa goma mai rance ya ce ka da ninkin ninki takwas ko fa kuntu li jibril wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai na ce wa mala'ika jibril ma balul qardi afdal min sadaqa yaya aka yi rance kuma ya zama ya ci sadaka me yasa rance kuma ya zamanto anan an rubuta an nuna mun ya ci sadaka fa qala sai mala'ika jibril ya ce li'anna sa'ila yas'al wa in wa indahu na li'anna sa'ila yas'al wa indahu wal mustaqrihu la yastaqrihu illa min hajati don wanda ya roƙe ka kyauta yana roƙanka mai yiwuwa yana da wani abu yana da shi ma'ana wanda kake ba shi kyauta ba lalle ne zama baya da shi ba ka ba shi ne saboda ko ka ƙara masa ko kuma ma wataƙila wanda zai roƙe ka zai roƙe ka yana da wani abu a gurin wal mustaqribu la yastaqribu illa min hajati shi ko wanda ya zo neman rance ba wani abu ya sa ya zo neman rance a wurin ka ba sai saboda ya shiga cikin bukata duk wanda kaga ya mutu ya mutu ya za ce ka baki baki ko ka baki rance nan babu bambanci tsakanin fa baki da rance abu ɗaya ne aka aka ɗauka a nan mutumin da ya zo ya ce ka baki baki saboda yana da larura kaza ko ka baki rance saboda yana da larura kaza shi kan ba shakka yana cikin larura yana cikin bukata amma wanda ya zo yana neman kyauta ko kuma wanda bai ma roƙa ba ka ɗaura ka ba shi kyauta to wannan ba ka da tabbaci ko yana cikin tsananin bukata ko ba ya cikin tsananin bukata na'am saboda haka shi ya sa rance ya zamanto ya yi lada a kan sadaka na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya bada rancen nan yudha'iku lahu Allah zai ninninka rancen sa yudha'iku lakum zai ninninka rancen sa ga rancen gare ku sakamakon sa gare ku wai da sun lagu ne muku gafara wallahu Allah shakurun da yawan godiya ne bisa bisa alherin da kuka mata shi ba kaman dan adam ba ka ji ba Allah ba shi ne mai kaya shi ya baka kaya kuma shi Allah yana ce maka shi ne godiya ne wato shi Allah ba butulu ba ne yana nuna shi ba irin mutane ba ne wanda za ka iya ba su rance su biya ka ba su gode ba ko abin ma biyan ana kayya kayya ko ma wajen biyan ma a jirgin an haɗa da kotu ko to Allah ba haka yake ba shi Allah da kuro mai yawan godiya ne wanda in ka baki zai nuna yaya ya gode maka ka baki kuma zai saka maka da sama da abin da ka baki ka ji ba Allah to wannan ishara ce daga Allah cewa kai in ka zama butulu Allah ba zai ji tausayin ka ba sai samu yawancin masu cin baki Allah baya jin tausayin su idan dai ba masu biya ba ne cin baki dole ya zama mai biya shi yasa saboda nauyin hadarin bashi da rashin rike amanar biyan bashi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallata mutumin da ya mutu akwai bashi a kan baya sallata duk manzo Allah nuna bashi hadari ne ba wai karka karba ba ba wai karka nema ba a'a saboda ya tsorata wanda yake karba bai biya ba sai ce sallu ala mai sai akwai baki a kan sai sai sai to ku sallaci gawan sai ce ma gawan ku sai sun ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to akwai wanda ya lamunce a cikin ku nan zai biya masa sai sai an samu wanda ya lamunce zai biya masa baki sannan sai to a kawo ke sallace saboda haka mutane da yawa sukan ci bashi kuma manta da sun ci idan ka samu ya kunya ka ci baka biya ba shi kuma ya watsar da kai ya kyale ka ya san ka dai mutumin banza shi kuma ba ya ce ya yafe ba ne ka kuma mutu ka tafi lahira kuma manzo Allah ya ce a daure za ka tafi an maka kakari an daure ka ba abin da zai warware maka wannan daurin da kake na sarka a jikinka sai biya sai dai in danginka sun gani sun san kafi ya sa ma duk wani wanda ya ci baki to lalle ya zama yana da yana da wani bukulet wanda ya san yana cin baki ya zama yana da bukulet wanda yake rubuta na karbi baki a wurin wane kaza zuwa lokaci kaza ba sai shi wanda ya baka bakin ya rubuta ba kai ka rubuta don karan kanka yanda koda tun daga mutuwa irin yanda ake yi yanzu mutum ya ji ta bom ya tashi da shi ko ya fita yan yan yan ina da kisa sun bude wuta sun bude wuta sun kace shi ko yan ataba sun ture sun taka shi sun buge shi ko yan mota yan bettara sun yi naman kwanta da shi Allah ya wanda bata mai da ran mutum komai ba ba to irin waɗannan duka yana samun mutum sai ya mutu ba tare da ya wani san cewa ajalinsa zai zo ba to idan da baki akan kawaye kan ƴaƴan ka bai sani ba dangin ka bai sani ba wani kuma in ya ga bakin ba mai nauyi ba ne sai ma ya yi shiru ka mutu ya yi shiru ya zo ya yi ta'aziyya ya ga abin sa shi bai ce ya yafe ba ransa dai ba so yake ya yafe ba yana bukatan kayansa kuma dangin ka ba su sani ba saboda haka wajibi ne mutum ya rinka rubuta abubuwan da ake jin sa wanda daga an zo za a gani in an in ya biya ya soke sai na biya lokaci kaza na waya zikir lakum Allah kuma sai muku gafara ka ji wani ƙari an biya ka batinka an ninninka maka kuma an ƙara maka da gafara wallahu Allah ya kurun da yawan godiya ne bisa wanda ya kyautata halimun mai haƙuri ne da baya azartar da wanda ya saba masa a duniya sai ya bashi sai an tafi lahira alimul ghaib masanin abin da yake koye in kun yi abu a koye ma ka zo ka nuna wa mutane ba a yi ba to Allah ya san abin da yake koye ka karba ka koye ka ce ba karba ba in ka yi ma sadakan a koye Allah yana da in ka yi a bayyane Allah yana da wacce adadi masanin abin da yake bayyane da abin da kuka yi a koye na alheri da abin da kuka yi a bayyane to Allah subhanahu wata'ala ya sani saboda adalcin Allah subhanahu wata'ala in kai a bayyane ma zai biya ka in kai a koye ma zai biya ka sai dai kai a bayyanan da nufin riya to a nan ne sai ya ce to ya biya ka a nan ma ya biya ka ya biya ka amma ya biya ka da manufarka iya manufarka kenan kai sai to ni baka da wani sakayya a wurina dama manufar da kenan sai a gani a ce kai wani ya kyauta to an faɗa to ba an biya kan kenan ba an bi haka yawwa saboda haka in kana son Allah ya biya ka to kai da kyakkyawan zuciya cewa kai ne domin sa ba wai kai ne don a yaba maka ba ba ka kukuta daga yabo kuma inda sharrin ne ya tsananta kenan shine riya yayi asara biyu babu shi wanda ya yi dan Allah ko ya ji ko ya so sai an yaba masa mutanen kirki za su yaba masa cewa eh ya kyauta ko ba dan Allah kai ba kuma irin kai ma za a yaba maka to ai ga rika idan Allah yabon da kai wanda aka yi maka wancan ba da nufin ka ba kuma Allah zai gode maka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne shaidun mutane kaga ashe dan an yabi mutum manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yarda da ayabe kuma yana tambaya masu waye mutanen kirki su waye masu alheri kaga duk wannan inda riya ne a ce wane ne mai alheri da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya wane ne yake yi yaya wane yi ba kaga ni saboda haka mu rinka yin abu don Allah kawai al-azizu wanda yake mabuwayi a cikin mulkinsa الحكيم من حكمة أحسن أيضا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
suratul talaqi wannan sura ana sanin ta da surar saki saki tsakanin miji da mata madaniyatun ta sauka a madina salata ashirata aya ayoyinta goma sha hudu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأعطوا العدة يا أيها النبي يا كيوانا النبي منظر الله أكي صلى في أكي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء إذا كنت كماتا فطلقوهن وفجيتوا لعدتهن akan yanda ya kamata su yi idda wannan kira an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace an ta auku akan sha'anin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an ce ya tafi matansa hafsa to aka kira manzo sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin dukkan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa shi yasa da aka kira shi manzo sallallahu alaihi wasallama da aka zo magana take sai aka ce idan kuka kai saboda a nuna isi da al'ummarsa gabaki daya wato wasu malamai suka ce manzon Allah shi kadai wasu kuma suka ce shi da al'ummarsa amma shi da al'ummarsa shi ya girin jaye kamar yadda da tafsir ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matarsa Hafsa yar Sayyidina Umar sai wannan ya yi tsanani wa Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya rinka yawo yana cewa kai san gidan Khattabi kai san dangin Khattabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alheri a cikin zuriyar Khattab da bai saki yarsu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mala'ika jibrilu ya zo wurinsa yakan nisanci matarsa da baki daya baya kusantar su lokacin da aka saukar masa da wahayi in banda matarsa aisha ita kan ta sha maganin mala'ika jibrilu saboda ana jibrilu yana zuwa da wahayi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ta ko manzo Allah baya ce mata baya ce masa a baya ce mata ki fita ko ki nisance ni a an ce daga ciki da sahabbai da yawa wanda su ma sun ga mala'ika jibrilu daga ciki akwai ibn abbas da sauran sahabbai amma duk sahabin da ya ga mala'ika jibrilu to baya karewa da idanu duk waɗanda aka lissafa cewa sun ga mala'ika jibrilu ga ƙarshen rayuwar sun makani kamar yadda hakim ya tsara cikin mustadara daga masoro ya ce aisha ta ce min Allah aiki jibrilu alaihi salatu wassalam na ga jibrilu kira da amincin Allah su tabbata gare shi waƙifan fi hujra ke halibi na ganshi a tsaye a cikin ɗaki na wannan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji manzon Allah yana tattaunawa da shi falamma da kala kuntu ya rasulullah man hada lokacin da jibril ya shigo na ganshi sai na ce manzon Allah waye wannan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi man kabbati da wa kika kamanta wannan ka san dai wani namiji har kawai ba zai shiga cikin gidan manzon Allah a ɗakin matan manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kika ganin nan yace wanda kika gani tare da ni kin ke a ganin ki yayi miki kama da ba kullu ya aisha radiyallahu anha ta ce dihiyatul kalbi na ga ya mun kama da dihiyatul kalbi wani mutum ne ala sai ya ce laqad ra'ayti khairan katiran ke kan kinga alheri da yawa za ka jibrilu alaihi salam wanda kika ganin nan mala'ika jibrilu ne alaihi salam amma da isa illa yasiran hatta qala bai dan zauna ba sai dan lokaci kankani har sai ya ce ya Aisha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha hada jibrilu wannan jibrilu yuqri'u alaihi salam ya ce in miki sallama yana miki sallama kada ta ce kuntu na ce wa alaihi sala ni ma ina mayar masa da sallam jazahullahu min dakinin khair Allah ya saka masa a matsayinsa na wanda ya shigo gidanmu da alheri na'am to kuma imamu hakim har yanzu ya ruwaito daga anas radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki hafsa saki daya فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام في ملائكة جبريل يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا سي أني محمد صلى الله عليه وسلم الله تحفظ كات تحفظ وهي صوامة قوامة baiwar Allah ce mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mai yawan nafilolin dare wa hiya zawjatuka fil janna kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanar da kai cewa matarka ce a aljanna kama matarka ce a aljanna faraji'iha dan haka kai komenta kuma abin da yasa aka kawo kissan Aisha nan saboda ita Aisha ta ba da gudumawa Aisha ta yi ta roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da Hafsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa wannan magana don haka a nan sai da suna Aisha take fita akan sai da suna Hafsa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko masa da wannan aya da wannan sura ya kai annabi idan kun saki matan ku fadalliku hunna li iddatihin ku sake su lokacin da suke daidai da su idda menene daidai da su idda lokacin da suke cikin tsarki ba lokacin da suke cikin haila ba kuma tsarkin wanda ba ku shafe ka a ciki ba kaga zai zama daidai da yadda za a iya lissafa watannin iddanta amma an ka shafe ta a cikin tsarkin mai yiwa ya zama ta samu ciki kaga an samu matsala in kuma ka shafe ta a cikin jini ba a son haka shari'a ba ta yadda da haka in ka sake ta bayan ka shafe ta ko ka sake ta a cikin jini to wannan saki da kai saki ne ba na sunna ba saki ne na bid'a in kun sake su cikin iddar su wa ahsul iddata ku kiyaye lissafi na idda dai idda dai jini uku ne ko tsarki uku daidai da malamai da suka fassara qurb saboda haka ka lura yaushe ne ka saki matarka jini nawa ta yi har in kana son dawo da ita sai ka dawo da ita kafin wannan jini ukun ya kare ko kuma kafin tsarki ukun ya kare wata kulla ku ji tsoron Allah rabbakum ubangiji ku bi umarninsa ku nisanci hane-hanensa la tukhrijuhunna min buyutihin kada ku fice su daga cikin gidaje daga cikin dakunan ko da ka saki mata karka ce kwaci kayan ki bar min gidana a saki ba dalilin kwace kaya ba ne lokacin kwace kaya shine lokacin da idda ta tsari amma lokacin da kai saki ba lokacin kwace kaya ba ne tana iya kai karanka ka biya ka kuɗin haya na wannan watanni uku tana iya kai karanka ka biya ka kuɗin abincin da za ta ci na waɗannan watanni uku saboda haka dan ka sake ta ba wai daga ka sake ta ta ce ta kwace kayan ta ba ko ta fita ta bar maka gidanka ba in ka sake ta dai an ji ka sake ta amma tana da haƙƙin zama har ta gama iddanta a ɗakin ka a gidanka sannan kuma dole ne ka rinka sa mata abinci ko kuma ka yi tekwanin ka kawo a girka yadda aka saba har sai an gaba watannin nan ko kuma jinin nan guda uku ko kuma tsarkin nan guda uku ko kuma ma watakila a yi wata takwas wata musamman idan ya zamanto tana da shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ta ku fice su daga ɗakunan wala ya farujna ba za su fita daga ɗakin ba illa an ya tina bi fa'idatin mubayyana sai in sun aikata wata alfasha wadda take fili shi din ma ba ana nufi in ta aikata alfasha wanda take fili shikenan a kore ta daga gidan ba a'a za a iya fitar da ita sakamakon wannan laifi a kai ta kotu a hukunta ta ko a kai ta wajen da za a mata hukunci a mata hukunci kuma ta dawo ɗakin ta amma ba ana nufi in ta yi haka ka kore ta ba mutunta wannan hududullahi dokokin Allah kenan kuma ya ta'adda hududallahi wanda ya ƙetare dokokin Allah faƙar zalama nafsun haƙiƙa ya zalunci kansa la ta dari kai da kake kora kana ce a kwace kaya kana ce ta fita ta bar ma gida ta tafi gidansu to baka sani ba da Allah wataƙila Allah ya budi su ya farar da amran wani al'amari daban ba da zalika bayan sakin nasa ka ce ta kwace kayanka ta bar maka gidanka kaza kaza kaza to kuma ta kwace ka kuma huce bayan sati ɗaya kaga ka zo ka ce a dawo da kaya ka zo ka je jiko ka ce a a yanzu din kaya ne ka dawo iyayen su ce ba su yadda ba a yi ta cirko cirko sannan a ce ka nemo mota ka biya kuɗin kayan da aka kwace ai mu lokacin da za ta kwace kayan sai da sai da ta biya dubu biyar aka kwace kayan nan ka biya a ce ka biya na baya kuma yanzu ka biya na ɗauka a mayar maka kaga duk wannan sai ka dawo kanka amma da kaya a kuri ka rufa wa kanka asiri to shine Allah ya ce baka san abin da zan farar ba eh Allah kenan shi zai iya jefa maka son kuma dawowa kuma kamar ne a kare da yadda za ka yi kuma kare da ya kai ma kake son a dawo saboda hukuncin Allah Allah ya hukunta haka to kuma sai ya zama to abin da kai ya zama maka damuwa amma da ka farta tana zaune a gidanka shikenan sai ka ga yanzu kan kaya ce zuciyanka ya yi sanyi ta dawo da ita ike nan to sai ta ce mata ta dawo da ita tana nan ba wanda ma ya ji ta fita ma ba wanda ya ji ma an kwace kaya to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka sani ba me yawa Allah ya fara da wani al'amari bayan haka wato hikimar da aka ce hikimar da ya sa mace sai aka ce sai idda a ɗakin san hikimomin na da yawa amma daga ciki akwai kasancewa shedan ne ya kan roki Allah ba son sake yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abghadul halal ila Allah aqala mafi kyaman halal a gurin Allah shine saki to kuma dan adam da dan adam dole akwai sabani kuma kai din nan kauna ne yasa ka auro ta ita ma kaunar ka yasa ka ta aure ta amma kuma dole ne tsakani a samu wasu abu sun girma to abubuwan nan sun girma rai ya baci har ya kai ga ka kasa hakuri kayi saki to Allah kuma yana son a daidaita don haka aka ce a batta a ɗakin mai yiwa wata rana ana nan ta yi wanka ta yi kwalliya zo ta zauna a ƙofar ɗaki kai kuma ka zo ga cewa wannan matar yanzu zan bari ta koma ta je gidan wani kuma sai ta ce ta fasa ko ba haka ba to kaga duk wannan dai hanya ne na yadda za a yi ranka ya dawo a gare ta ko ita ma ta yi nadama yanzu na rabu da mai gida na kenan ko in naje ma na san wa zan aura wani irin hali zan samu kaina kuma ni na jawo kaina na ce kaza na ce kaza ko na yi kaza na yi kaza sai mai gida ka yi haƙuri abin da ya faru nan ka yafe ni kaza kaza kaza kaza sai kai ma ka ji ranka ya yi sanyi ko hausawa sun ce wai matar na tuba ba ta rasa miji ko da yake matar na tuba matan na tuba sun yi karanci Allah ya zuba musu shegen girman kai da yawa daga ciki ba su iya cewa na tuba ba su iya ta na ya kuskure to shi kuma girman kai rawanin tsiya ne ko in ke rabu da wannan mijin ma baki san wa za ki je ki aura ba saboda haka to Allah subhanahu wata'ala da ya ce ka batta a gidanka saboda wannan ne na biyu kana ganin kana cike fa ne kana cike da mata ita ko ba ta bar gidan ba sai to da wannan asara ai ka sama ta ci gaba da sama ko ko ga ganin ma an ji dalilin da aka samu aka daidaita ko ba haka ba to irin wayannan suna nan da yawa na uku zaman da take yi a gidan ga cewa to yanzu bayan ta huce yanzu wannan watakila ita kaɗai ne yanzu in ta tafi gidan nan kullum gidan rinka yi ne ko yaya za a rinka yi ko to ka ce to gaskiya kuskure ne ka dawo da ita sai irin wannan shine hikiman haka ne shi yasa ma wani lokaci mutum ya ce ya kori matar ya ce ya sake ta yace kuma ya kore ta wasu ba su cewa a mayar masa tunda ya ce ya sake kuma hikima ne hikima ne ta ce ni ga ya dama ya ce ko kuma ita ta ce ya take ka ya ba ta takardanta shi kuma ya ce ya take ta tafi to wasu ba daga cikin hikima ba su gani inda yaji ne to mayarwa ke ta alheri amma in saki ne abin da ya ji alheri a dan bari ya zauna ita ta zauna a gidan tunda ya koro ta shi ma ya zauna a gidan ya yi sati yana zuwa yana sayan garau-garau yana ɗebo ruwa yana ta wahala ita ma kuma ta zo ta ga ta takura a bayan kauran babanta da sauran kowa ya ji ba daɗi su to rabuwan kenan wanda kuke nema ai ga nan na ba kina son ki rabu da shi ba ke ne da bakin ji kace ya sake ki ba to rabuwan kenan kin fara gani ga nan shi ma ya je a ce masa to ka ce ka sake matan ka yanzu ga shi kana ta wahala ka za ta ba an ita ne ka za ta ba ko ka ga in aka dawo sai a samu zaman lafiya a samu kyakkyawan zamantakewa amma wani mahaukacin ana ce mata ta koma nan nan ke ta ma iyayensa su koro ta suka yi to kuma ta hau musu kai ka za ka za ka za to duk irin wannan sai ka kuma ba a sake samun matsala ba an sake samun wulaƙanci da raini to duk dai hanyoyin hikima ne da za a bi don a daidaita tsakanin ma'aurata to shi ya kamata a to Allah subhanahu wa ta'ala yake baka sani ba wata kila Allah ya farar da wani al'amari bayan haka shi saki wani abu ne da akwai kaddara idan Allah ya rubuta za ka haifa ma yaya biyu akwai wani kallaba na ka baki kuma sannan kuma ta dawo ta aiki uku to duk yadda kai bayan ta haifi biyun nan ya an samu matsala kuma sai ta fita kuma har ta je ta aure wani bayan ta aure wani kuma duk yadda take ki sai ta dawo ta zo kuma ta haifi wayanda Allah ya ce za ta haifa a gidanka yasa za ga mutum yana ta bori to dama yaya a ce ka dawo da wancan mana ga shi nan ta je ta yi aure ta yi aiwa a can kuma sun rabu da mijin ya kamata ka dawo da ita lokacin daɗin maya balle har ta ce kayan auren wani gida kuma a zai dawo da ita ne zai zai shiga ila ta baka na mutum ya gama gorinsa kuma sai ga haka kawai ikon Allah ya ji a ransa bari ya dawo da ita saboda ne Allah ya nufa za ta aji ayaye a gunsa wancan kuma Allah ya nufa ba ɗansa ba ne don haka dole ya an samu wake a ajiyata to duk irin waɗannan shi yasa in an rabu ake son a yi rabuwa mai kyau a yi rabuwa cikin mutunci kuma a girmama juna bayan an rabu kuma ka mata alheri ma bayan ka rabu da kai din ma har ma in ta zo ta sanar da kai cewa na samu mijin aure ku sai to Allah ya sanya alheri Allah ya kaza kaza kaza bari mu tsaya miki galan din banja wani kuke ba za ku yi mace na yau da ta mata to ya mutu galan din manja ko manja ko kasar indomi da tafiya zai fi da mutum to kaga lokacin da kuma wani matsala ya faru can kuma sai sake sako ta ka zo ka ce kana son dawo da ita sai ka tuna wancan alheri ya ce ba mutumin banza ba ne ya kake son ka ba gaba ka yi saka mata to shine ake son duk abin da za a yi to ya zama ko kar a ce wai dan arabun nan arabu kenan na wulaƙanci na cin mutunci na cin zarafi kar ka manta kana son ta kamar yaya ka je ka nema ko ma yaya take dai kai ka je ka nuna lalle lalle kana so ita ma kuma ta je a mutiya lalle lalle tana son ta kuma aka yi auren aka zauna daga baya aka samu matsala to wannan matsalar ka ku bi hanya mafi kyau wajen warware ta tunda ita da matsalar daga baya ta zo to wannan ke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka sani ba ko Allah zai fara da wani al'amari bayan haka shine ya share hukun da yake zuciyarsa ya dawo maka da kaunarsa ita ma kuma ya dawo maka da kaunarka na فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
نعم sai za balagana ajalahunna idan sun zauna suna idda a gidanku har suka gama kwanakin iddansu ba ku ji kuna sha'awan dawo da su ba suka kai ajalin karewar idda to daga nan fa amsi kuhunna bi ma'rufin idan kuna son ku dawo da su ku yi rija'ar su kafin su gama iddan sun zo ƙarshen iddan to ku yi rija'ar su cikin iddan ba ta tsare ba kuma ya zamanto da ya kamata kar ya zama ka dawo da ita ba nufin ka ka zauna da ita ba dan dai kawai ka ɓata mata lokaci don haka in ka san za ka dawo da ita ne don a ci gaba da zama tsakani da Allah to sai ka riƙe ta ka ce ka dawo da ita tun iddan bai kare ba aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma in kaga baka sha'awar ka dawo da ita har ta gama har iddan ya zo karshe to shikenan sai ka rabu da ita ta hanyar ya kamata wato kar ka cutar da ita kar ka gaya mata maganganu marasa daɗi wa akidu da wai ajalin minkum idan kun yi komen to ku gaya wa mutane adilai a cikin ku wanda ta ce da na fa dawo da matata tun da dama tana gidanka kuma sun ji labarin ka sake ta to ka sanar da su ni fa na yi komen matata wanda ku ce da ko lokacin sake kan ma in ka sake ta ka sanar da adilai cewa ka ce da fa na saki matata saki daya don su sani wa aqimu shahadata lillah ku kuma waɗanda aka kafa su shaidu ku tsaye da shaidan don Allah kar ku yi shaida don wanda ya gaya muku wanda ya ba ku ya kafa ku a matsayin shaidu ko wanda aka kafa ku a matsayin shaidu a kansa ku yi shaidan ku tsakanin ku da Allah ba ruwan ku da ita ba ruwan ku da shi ruwan ku ne kawai shine kun san kaza Allah ya hukunta kaza kuna shaida akan an yi kaza shikenan zalikum wannan wa'azi da aka muku yu'azu bihi man kana yu'minu billahi ana wannan wa'azi ne ga wanda ya kasance ya yi imani da Allah wa yawmil akhir ya yi imani da ranar lahira kuma ya saki laha duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amarinsa ya Allah makaraja Allah sai ya sanya masa mafita daga bakin cikin duniya da na lahira duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah ka kuma ji tsoron Allah ba dabarar ka ne za ta sa ka samu mafita daga cikin halin da ka samu kanka ba in ka ji tsoron Allah ka riƙe mata tsakaninka da Allah to in ita ce ba ta da kirki ma sai Allah ya kawo maka wanda za ka riƙe ka da zauna da kai tsakanin ka da Allah saboda kai ka riƙe ta cikin tsoron Allah haka nan ita ma in ta riƙe ka tsakaninta da Allah to kuma kai kana ta cutar da ita in Allah ya so saboda wannan rabuwa ta tabbata to saboda wannan rike ta da kai rike kada da kai tsakaninta da Allah sai Allah ya ba ta miji wanda kuma za ta ji cewa yanzu kan ta auri miji wanda ya dace ta zauna da shi shi yasa ma a wani wuri aka ce in ko rabu da su shikenan kowa Allah zai ba shi irin abin da ya dace da shi ne idan ka auri mata tana ta kyautata maka tana maka ladabi tana kaza kaza kai kullum cin mutunci zagin iyaye barin ta cikin talauci cikin yunwa cikin menene har ƙarshe sarkin kafan ka ya ɗibe ka ka ce to na ma sallame ki je kaza kaza kaza to shikenan in mai haƙuri ce tana biyayya tsakaninta da Allah karar sai wani ya aure shi kuma ya ji ya samu mata ta gari ya riƙe tsamgam kai kuma bayan ka sake ta sai ka je ka auro wanda za ta hora ka sai ta gana maka azaba sakamakon sharrin da kai a baya kai kai kuma yaya za a yi musa wancan ta dawo ina ita ta riga ta je wurin wanda ba za su taɓa rabuwa da ita ba haka ita ma idan matar banza ce ba ta kyautata wa miji tana masa sharri tana masa raini tana masa wulaƙanci tana abubuwa marasa kyau yana ta haƙuri yana ta haƙuri har ƙarshe dai haƙuri ya ƙare ya ce to shi kan ma ya haƙura ya sallame ta sai Allah ya kawo mata mace ta gaini wanda zai rike ta zai rike ta tsakanin sa da Allah ita kuma ta ji ta samu miji na gari ta rike ta tsakanin ta da Allah ke kuma Allah ya jefa shi gidan wani majarranci ya yi ta ba ki gwale gwale ya yi ta wahalar da ke sakamakon sharrin da kika aikata a mai saboda haka kowa ya ji tsoron Allah shine Allah ya ce mai yadda illaha ya ji Allah kuma karga duk wanda ya yi zamansa tsakaninsa da Allah na tsoron Allah kar ka damu da sharrin da matar kake yi ko kuma kar ki damu da sharrin da mijin yake yi ke dai ki zauna da shi ke ya zama tsakaninki da Allah yake zaune da shi kai ma ka zama tsakaninka da Allah kake zaune da shi to sai Allah ya sa maka mafita ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقها ألا شيء أرزق كمسلم من حيث لا يحتسب شيء إلا بذكاره in mutum ya ji tsoron Allah to wannan aya kamar ta zo ne a kai ta alin ma'aurata amma malamai suna ganin ta zama amma ce ta zama komai da su ba maganar aure ba har maganar kasuwanci har maganar mu'amala kowace irin mu'amala ce idan ka yi ta da tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa maka mafita a cikin duk harkar da kake kuma ya san ta ta illa ba ta ka ji tsoron Allah a kasuwancinka ka zama samhan iza ba samhan iza shara samhan iza ba ko min ka cikin sauki kake yi ba ha'inci kana yi tsakaninka da Allah to Allah subhanahu wa ta'ala sai an zuka ta ta inda baka ga samu amma kai da rantsuwar ƙarya halal ya ce haram ya ce ha'inci waɗannan tuti waɗannan tsara kuraki ma waɗannan duk ba shi da sa ka yi arziki ba arziki a wurin Allah yake ka ji tsoron Allah ko sai Allah ya baka arziki ta inda baka zata ba ya arzuta ka da inda baka zata ba wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara da Allah cikin al'amuransa ko huwa hasbuhu Allah ko zai isan masa inna Allah ki Allah baligu amra baligun amra me isar da al'amarinsa ne inda yake nufi idan ka yi abin kirki Allah zai kai ka har zuwa gaci mai kyau a cikin al'amarinka kaje alallahu da kulli shay'in qadara Allah ya sanya mu komai lokaci komai akwai lokacin sa in arziki ne akwai lokacin arziki ka hakuri arziki na zuwa lokacin sa yayi za ka samu domin Allah ba zai baka arziki lokacin da yi ba in ya riga ce ga lokacin da ka sai wannan lokacin in ƴaƴa ne kake so sai wannan lokacin ya yi ka samu mutum nawa ne suka zauna da mace shekara wajen goma sha sannan kuma daga baya ta ayi ko mu ma mun ga wannan akwai wani lokaci bariya a lokacin ana zagayen maulidi mun zo daidai wajen gidan alhaji adamu an je wata mata ta rako ta zo ta ce dan allah dan darajar wannan rana na haihuwar manzon allah a mata addu'a allah ya ba ka ɗa shekararta goma da mijinta kokari ba ta taɓa yi sai aka yi addu'a a tattafa bana yanzu bara kenan za mu ce ko bare kenan bara ko kuma in bara ne za mu ce bana tunda wani maujadin bai zo ba bana a maujadin bana mun zago daidai wajen gidan alhaji kawo na sun bin alhaji adamu an sai ga ta ana kokarin tattare ta ce mata ba da dan Allah da annabi ku banni dan Allah ku banni je wajen malaman nan tabo da danta a goye a bayanta tace malaman addu'an da aka mun baran nan kun ga Allah ya ba da da namiji kun don tace a masa addu'a Allah ya masa albarka albarkacin wannan rana ta haihuwar manzon Allah to kaga da an ji irin tsegumin dangi da menene aka ce shekara goma ko ɓari an rana aure me za a yi da shi kaza kaza kaza ba haka mata suke ba to ga kinan Allah ya ba ta ta samu kuma Allah ya nuna mu'jizar manzon Allah an roƙe albarkacin manzon Allah albarkacin rana ya manzon Allah kuma Allah ya ba da ɗan kuma ɗa namiji ya ba ta kuma kaga yaron da muka gani muka ga yaron alkanta bai wuce kamar ɗan ɗan wata uku ba kaga kenan daga daga wannan watan da aka yi mata addu'a ta samu kuɗi wata tara ta haihu yau shekara ta cika ta zo ne to wannan duka Allah yana turmuza haifin masu ƙaryata darajar manzon Allah ko da suke cewa Allah baya abu don darajar manzon Allah sallallahu alaihi kuma wannan yana nuna cewa to mace ka yi haƙuri Allah zai baka ɗa sai lokaci ya yi yawwa da yawa wasu abubuwa na hikimar Allah sukan faru har ma mata kuma ki bar kankanlewa ba ki haihu ba mijin kina neman ya ƙara aure kina ta wani kankanewa wai kar ya yi miki kishiya shi ma kina yi ma kanki asara ne wani lokaci asara kike ma kanki wani lokaci watan Allah ya rubuta ba ke ne za ki haifa masa ɗan fari ba wata ne za ta haifa masa ɗan fari kuma in mace cikin wajen da ke ba za ki haihu ba mun ji ganin wannan na ga wannan na gani a gonmu na gani wurare daban-daban ke ba ke ne za ki haifi ɗan fari ba saboda haka ke ki ta zama sai akwai wanda sai da suka zauna da matarsa ya kai kusan shekara takwas ko bakwai ba ta haihu ba tana ta kiki zai ya aure tana ta surutu tana ta damuwa dole haka je ya aure da ya aure matar kuma ta zo ta haifa masa da bayan ta haifa masa ɗan nan kafin ma ta haihu wancan ɗin ita uwar gidan ta samu ciki bayan ta haihu sannan ita ma wannan ɗin ta zo ta haihu to kaga Allah subhanahu wataala ya rubuta babban ɗansa ba ita ne za ta haifi babban ɗansa to na ga irin wannan da ido na ya kai ko wanda an yi shekara wajen bakwai wani an yi shekara wajen goma ba ta haihu ba za a yi aure an yi tashi tashin hankali amma daga baya an yi auren matar da aka auren ta fara haihuwa kuma da ta fara samun kuɗi kuma kafin ta haihu wata ɗayan kafin ta haihu wannan mata ta samu ciki ɗayan bayan ta haihu bai duk da tsawon wata biyu ba wannan ɗin kuma ita ma ta samu kuma ta kuma ta haihu to da haka haka Allah ya rubuta za da mata ku rinka aiki da hankalin ku wajen irin waɗannan abubuwa da yawa hikimar Allah na da yawa cikin al'amura shine Allah subhanahu wata'ala ke kace Allah la kulli shay'in qadara ko ni Allah ya sa maka lokacin sa in lokacin da yayi ba ba za ka samu wannan har 'yan siyasa ko ka buga takara ka buga takara ka buga sau biyar baka ci ba ba lokacin Allah ya nufin za ka zama ba ko ma zabintar ka akan soya ne ma dai ba lokacin ne Allah ya nufin zai tabbatar da kai akan kujeran ba kuma bayan haka dai ba kuma Allah ya bayar ba saboda haka mutane san komai daga Allah subhanahu wata'ala kar ka halaka kanka wajen sa ana tsafe tsafe ana kace kace kai dole ko ha maza ha mata to Allah in bai rubuta ba ka za ka gama babu duniyar babu mulkin babu kuma lahira kai asara gaba ɗaya Allah ya kawo Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ma komai kaddara ya kaddara ma komai lokacin sa Allahu azim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min al-jahilin wannan ta yace assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya gafarta malam menene hukuncin mijin da ya ce wa matarsa ba ta da amfani da ta tafi gidansu to mafi yawanci ta tafi gidanku tafi gidanku nan yana ɗaukan ma'anoni shi dole ya yi bayani dole ya fassara me kake nufi da tafi gidan a dai cikin kinayar sake akwai in hakiki a haliki da ke wajen iyalai tafi gidan to sakin kake nufi ko tafi gidan ku dan zo saboda haka mutum ya rinka bayani mutane su rinka bayanin asalin manufa in cewa ta yi ka sake ni ya ce ki tafi gidanku eh ki je gidanku to shi kenan ya amsa mata bukatan ta ne amma tafi gidanku kawai ba ba za mu iya cewa sai tsaye saki ba sai ya yi bayani me yake ne kuma ba ta da amfani sai ya tafi ba me yasa yake ba ta da amfani zai yi akwai wani amfanin da ba ta da shi sai ta duba sai kamar nasiha ne dan mijin ya ce ba ki da amfani sai ki duba akwai abin da yake amfani ne wanda ya kamata mace ta yi wa mijinta ke ba ta yi don haka ne zai ki gyara yauwa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya tambaya na ko tambaya ta ita ce ke ya halatta mace ta sha wani magani maganin da zai hana ta jini saboda karta ta azumi wannan shi ne aikata haramu duk masu umarni da a sha magani don kara ya azumi waɗannan masu saba ma Allah ne ba inda aka ce ki sha magani wajen karfe azumi Allah haka ya muke halitta sunan shi mace mai haila dama ce dan ya ce sai wala amuran mun kare dai mun da Allah sai na umarci mutane su rinka canza halittar Allah saboda haka ba inda shari'a ta sha ruwa ta sha magani dan karki jini don ki gama azumi ko ki sha magani dan karki yi haila karki jini dan samu gama aikin hajji duk wannan malaman da suke umarni da wannan su ne ma aka ɗin malaman bidiya amma kuma su ne suke cewa su ne a harin su yin haka saba wa Allah babu dalilin da za ki kira magani wani ke da karfi kuma daga cikin malamai akwai wanda yake ganin ma idan kika mu bayyana ko kin sha magani in dai jirin da kika ji alamunsa kika ji raunin jiki kika ji jinin kalan irin kalan jinin ki kina iya bambanta jinin haila ce da wanda ba na haila ba to wannan jinin in dai har kin ji alamun sa wanda kike ji lokacin haila to kin yi haila kawai saboda kin kauda al'ada kuma tana ba yana ba fayaro shi yasa da yawa ake damun mu da fasahohi ni jini na tun da sai da ya yi kwana biyu ya yi kwana ɗaya ya yanke ya sake kwana biyu ya je ya yi kaza ya yi kaza magani ya yi sai ake da shi da kawo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da tun da ke kika canza halittar Allah ke kika kawo kika yi intafiyari cikin yadda Allah ya tsara rayuwar Allah ya tsara cikin rayuwar ki zauna lafiya sai kika jawo kanki ba rayuwa ومن تولى المأموع إلا رواه ومن تعرض للإرباد يزجرها على سلامته لا بد مسؤول duk wanda ya tashi ya kuma je kora an kaki wasu da suna da sa'a ko ba su da sa'a ita duk wanda ya je yana jin nan kaki yana musu tsawa yana lafiyarsa to da zai shi ya kalle to kina lafiyar ki kike je sai kike da shi magani yayi al'ada kike kaza da sai kaza da sai kaza wannan shi kike da mu da sai iri in kai wa Allah ya sa ziyara da shi asalin ne to da maka to za ka samu matsala saboda haka ba addini ne kada cewa wai ka shawo dan ba wannan ba koyarwa musulunci ba dan Allah ya sa mu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ما سبق إلى ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المختار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين